الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاءكم ga watan goma ga watan takwas ko watan sha'ban sha uku ko sha hudu sha uku alisahi irin namu a wata riwaya sha hudu ko mare kamar da muke ɗauke da lissahi yau sha uku ga watan sha'ban hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar ya daidai da ranar 23 ga watan biyu miladiya 2024 alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumiddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondo dai daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri ne a cikin suratun rum daga farkon surar Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dama mun zo aya na 41 yau za mu tashi aya na 42 zuwa abunda Allah maɗaukin sarki ya so Allah ya samu dace farkon aya na 42 a cikin suratul rum shine faɗin Allah maɗaukin sarki kul siru fil ardi فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل ina ganin nan ne za mu tsaya za mu tashi insha Allah ka amanta jiya mun yi bayanin faɗin Allah maɗaukin sarki cewa abinda ku mutane za ku bayar da shi ma wasu ba don Allah ba don ku samu ƙari a cikin dukiyarku to ba za ku samu ladar wannan aikin da kuka yi ba ba zai samu ƙari na lada a wurin Allah ba amma abinda kuka bayar da shi na dukiya don neman yarda Allah neman tsarkaka a gurin Allah to wannan shine sadakar da Allah zai karba ya kuma linka muku linkin ba linkin suna ta Allah kenan ka bayar da guda a baka goma ka yi kaɗan a baka mai yawa ma duk abin da ka nema in dai ba don neman yarda Allah ba ne to ba ka samu wani suka muku a gurin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cewa shine wanda ya halicce mu kuma yake arzika mu sannan ba mun yi rayuwa a bayan duniya shi kadai yake da ikon matar da mutane da kuma tayar da su Allah ya ce ai babu wani Allah da ya isa shi dai da mutum yake jin haushin ka bai sai ce ya dakatar da rayuwarka a yau ba sai dai duk muguntar da zai ma yayi ma amma ba ya iya dakatar da rayuwa don ba a hannunsa take ba sannan Allah mutum baya iya ƙara ma ajalinka saboda yana son ka na shi yake da wannan iko Allah ya muna bayani akan gumaka ba sa yin wannan abubuwa shi yasa Allah ya tsarkake kansa ya yabi kansa cewa tsarki ya tabbata ga Allah ya kuma tsarkaku game da abin da suke hada shi da shi sai Allah ya muna bayani akan halin da ya faru a bayan ƙasa na watsuwan barna da yawan saƙon Allah cikin tsandauri da kuma cikin ruwa kasancewar sakamakon aikin da mutane suka aikata na zunubi duk da maluma sun yi ta bayani kaka barna take faruwa a cikin bayan ƙasa kenan barna a bayan ƙasa shine ku samu tauyewar arziki sanadiyar zunubi dan zunubi yayi yawa sai Allah madaukin sarki ya rike muku arziki sanadiyar laifinku in kun tuba ma Allah sai arzikin ku ya dawo akwai arziki na cikin ruwa shi ma Allah yake tauye muku shi sakamakon zunubinku dan laifi yawa to sai zamanto kun kasa samun wannan arzikin ina abin da yake arzita mutane arzikin su ya ronce su shine komo ma Allah in kun komo ma Allah sai ya arzita ku ta da ku tsammani to amma karshen ayar abin da Allah yake nuna muna Allah ya ce li yuriqahum ba'd alladhi amilu sai Allah ce la'allahum yarji'un zai dandana wa mutane sashi abin da suka ce suna aikatawa na zunubi dan su dawo abin da Allah yake so bayi in suna zunubi ya jarabce su da sauyewa ta ni'ima to su tuba su gyara halayensu Allah zai karba shi ne suna ta Allah Allah ya samu dace to sai Allah ya ce za mu ci gaba karatu kulka ce da su siru fil ardi ku yi yawo a bayan ƙasa mana ku yi tafiya a bayan ƙasa fanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qabl ku duba ku ga yadda sakamakon wayanda suka wuce gabaninku ya kasance ku je ku duba ku gani idan kun yi yawo ku yi tafakkuri ku gano cewa wannan gari wasu suka zauna sun wuce saboda laifi kaza da suka yi Allah halakar da su gari kaza wasu suka zauna sun wuce Allah halakar da su saboda laifi iri kaza bahaushe ya ce tahiya mabudin ilimi wanda ya fika yawo a bayan duniya ya fi ka gane yau da kullum na duniya kun gane ko amma wanda yake zaune gari guda daga unguwas sai unguwas bai da labarin wasu abubuwa kuma bai gane su Allah ci kana aktharuhum mushrikun da yawa dai daga cikin mutane sun kasance suna yin shirka ga Allah suna hada Allah da wani ba sa kada tashi da bauta faƙin waje haka liddinin ƙayyim kai manzo ka tsayar da rayuwanka ka tsayar da kanka ka aikata addini tsayayye mana ka tsarkake addini ga Allah shi ne faƙin waje haka liddinin ƙayyim ka tsarkake addini ga Allah subhanahu wata'ala kinan in mafi yawancin mutane sun yi shirka kai karka yadda ka faɗa cikin mushrikai duk al'amari na addini ka tsarkake ka yi don Allah ba don wani ba. Min ƙabli an ya ce yawon lamarar da lahu min Allah, kafin wani yini ya zo muku wanda ba wanda ya isa ya tunkuɗe yinin nan daga Allah, mana ba wanda ya isa ya hana zuwan wannan yini, kuma yini ne da zai zamo sanadiyar azaba ga waɗanda suka kafircewa Allah. kowa ya tsarkake addinin shi ga Allah kafin wannan yini ya zo an gane ko Allah yake cewa yawma idhi yasadda'un a ranan nan mutane za su rarraba ay yatafarraquna mutane za su rarraba a ranan alkiyama fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu jama'a za ka ga an yi aljanna da su wasu jama'a za ka ga an yauta da su dole sai hakan ya faru to tun kafin wannan rana ka gyara alaƙarka da Allah ka yi addini saboda Allah man kafara wanda ya kafurce wa Allah Allah yake cewa fa'alaihi kufru to sakamakon kafurcinsa yana gare shi ne ana zai ga sakamakon mummuna aikin da yake hukubar da za'imin kanshi za ta tsaya man amila saliha kuma duk wanda ya aikata aiki nagari bali an fusihim yamhaduna to sune yamma kansu tattale ne ana suna shimfida ma kansu alheri yamhadun ai freshun suna shimfida alheri ma kansu saboda duk alherin da kai kanshi zaka kwanta zaka more shi da zaran ka mutu ka koma ga Allah zaka more sakamakon aikin ka na alheri ina wani ayar abin da take nunawa kai dai dan adam kai maka kai hisabi ya rage naka in ka yi abin kwarai wallahi ba wani kai ma ba kanka in ka yi mummunan aiki ba wani ka cutar ba kanka ne liyajzi alladhina amanu wa amilus salihat Allah madaukin sarki zai sakawa wanda suka yi imani suka aikata aiki nagari min fadlihi daga falalatasa ma'ana zai karrama su shiga aljanna kasan aljanna aiki ne ke zama sanadiyya ta shiga aljanna amma kuma karramawa ce ta Allah manzo Allah ya ce masahabai babu wanda zai shiga aljanna saboda aikinsa mana ba wanda aikin shi ya cancanta a bashi aljanna kace hadda kai ya rasulullahi ce hanni aiki na bai kai ni aljanna sai dai Allah ya rufe ni da ni'ima ta sa da rahama ta sa zan samu shiga aljanna inda in ka duba bawa aka ce kokarin ka zai kai ka aljanna to yan ka zo lahira aka ce to kai aiki ga ladar da ka tara amma kai ko an yi ma kaza an yi ma kaza a ɗebe ka biya abin da ya sauro ka shiga aljanna da shi sauran abin da ya sauro in fa ma ya sauro zai sai maka aljanna ina rahamar Allah ita take kawo mutum ga aljanna Allah yana dibin kwazon ka ne kamar aikin soja ne soja zai ci abin da yake so masallacin nan ka gudda shi daga nan ka kai shi can yana yiwa to amma shi soja kakkace mai bai yi kawai kai ta tura masallacin na fahimci da gaske kake ba sai ci ma zo an ɗauke ma ta yi amma ka nuna mai an ga masallaci bai dauko hai ka jawo matsala ina ne misali ko to haka duk aikin da Allah ya ce ai ka kwatanta kai kaka ce bai yi wa iya abin da zaka yi ya Allah ya dibi lalle da gaske kake fa zaka yi amma ga abin da kai sai ce ya cika ma sauran ba shi aljanna sai Eh. Mm. Mm. Mm. To. Eh, to. Eh. Da haka da kun ka ta yi. ai zance ga kawo zance kaji ko wata rana zariya na to sai ni biyo ta bariki wanda a zariya san wannan bariki ta sabon gari to akwai inda ba a shiga duk alamomi an sani duk na wuce ke su kawai ga da tsaka sojoji sun ka tsaye da na tsaya suka ce in ɗauko mashi in kai shi can to da yake ni na san halin su kawai ban yi magana ba ni duka ne ruwan gaban mashin na tsaya haka tukku tukku suka ce min in tashi in tashi suka ce in ja mashin in koma can cikin su ni ja mashin ne kuma an jima sai suka ce in tai to inda na ce musu ban iyawa da kaga matsala kenan shi soja abin da ya tsana dai shi ce kai ka ce wai baka iyawa su a gurin su ba a san ba iya ba cewa suka yi obey before complaining in sun baka aiki kai bai yi kafin ka ce ai ma abuwa haka suke su ɗabi'a su haka ne to al'amarin Allah shi in ya ce kai ka za ka kwatanta manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum duk abin da nace ku zo ku yi ka ku ce ku yawa ku kwatanta amma wa ma nahaytukum anhu fashtanibu amma duk abin da nace ku bari kakku ta kina wajen aikin alheri kakkare na dan kadan din nan da kake yi kai dai dan Allah kai dan Allah shi Allah ya dibi niyyarka da kokarin ka sai a ce ah wanga da gaske yake ku ba shi aljanna sai a baka aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah madaukin sarki ya ci gaba da ba mu labari wa min ayatihi yana daga cikin ayoyi na Allah abubuwan da ke nuna shi kadai ne ya cancanta abota masa ayyursilar riyaha yana aiko muku da iska bashiratin iskan da Allah subhanahu wata'ala yake aiko shi zuwa gare ku yana ɗauke da bushara kun gane ko bushara na sabkar ruwan sama waliyuziqakum min rahmatihi sai Allah ɗanɗana muku daga cikin rahmatarsa ma'ana kenan Allah subhanahu wata'ala ya sauko muku da ni'imarsa ta ruwan sama wali tajriyal fulku bi amrihi kuma don jiragen ruwa su yi tafiya da umarnin Allah an gane shi iskan shine yake tafiya da jiragen ruwa in aka tsaye da iska jirgin ruwa duk kwazon da za a yi bai motsawa bai tafiya to sai Allah madaukin sarki ya aiko muku da iska wannan iska sai ta zamanto tana kadawa kun gane ko tana dauke da bushara ma'ana na ruwa da abubuwan da Allah ya halicce ta domin shi sannan Allah madaukin sarki yake cewa kuma wali tajriyal fulku fihi fulku bi amri sai jiragen ruwa su ma su gudana sanadiyar kadawan iska da umarnin Allah su matuƙa jirgin ruwan sama jirgin ƙasa sun sani akwai wata iska da in sun kaga ta kada sai a tsaye da tahiya in wata ta kada sannan a tayi akwai nau'in iskan da take barin jirgi ya tafi ai kai kasa akwai abin mamaki jirgin sama a jirgin ruwa shi na tahiya to mina daga tayar da shi ba fa kasa yake ba fa ba kasa yake ba to kakka dauka wannan inji shine ke kwazo ya ja shi a'a akwai iska da Allah ya yassare dan taimaka dan adam hidima ita take zuwa tana gudanar da tafiyan jirgin da yake cikin ruwa jirgin sama ma haka ne ko ka gani shi ma jirgin sama da iska yake aiki akwai nau'in iskan da ba a bari yayi tafiya cikin ta kenan Allah duka yayi wannan ni'ima saboda ba saboda mu ƴan adam Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bamu labari wal tabtaghu min fadlihi don ku nema daga cikin falala ta Allah ma'ana ku nemi arzikin Allah yayin da kuke cikin jiragen ruwa ku je gari kaza ku je gari kaza nema ce ta Allah wala'allakum tashkurun dan ku gode wa Allah bisa wannan nema da yamu kina in ka hau jirgin sama ka gode wa Allah nema da yamu in ka hau jirgin ruwa ka gode wa Allah a bisa nema da yamu sannan babu wani abin hawa wanda ba iska bane yake control din shi mota da zaran babu iska ba ta tsaya ita ɗungurungun bisa iska na suka taya inda tayoyin mota saman mina suke abin tambaya da a yi taya ta danko gaba ɗai da a yi taya hudar da a sa mata iska wacce ta yi aminci in an ka yi ta ta danko tana hushewa to ta iska tana hushe ko ba ta hushe kenan da a yi ta danko gaba ɗai ko a yi ta ƙarfin kun fahimci hausa ai inda aminci ake nema a yi ta taya ta ƙarfi ko misa ba a taya ta ƙarfi sai dai a sa mata iska a hau saboda ɗabi'a Allah ya hore iska ya zama hidima ga ɗan adam in babu iska mota ba ta yi tayan nan da kake gani duk tsaurinta akwai abin da za ta buga sai ta yi balance wannan iskan da ke ciki ai ba tayar take rike iskan da yake cikin ta ba Allah yake rike wannan iska dan shi hidima gare ka kai dan adam sai ka gode wa Allah keke wannan sama iska na take tafiya sa mata iska ta tafi mashin bisa iska ne kenan dan adam Allah ya ma ni'ima kuma kowane irin iska akwai nau'in shi akwai hidimar da yake yi ga dan adam ɗan nizo bayani akan iska na sha gaya mana iskan da kake shaƙa gashin jikinka baya son irin wannan iska kuma iskan da kake fitarwa akwai halittun da shi suke rayuwa shi suke so kowane irin nau'in iska da hidimar da yake kuma don mu ‘yan adam kenan sai mu gode wa Allah ayan tana ɗauke da darasi sosai Allah ya taimaka mana ولقد أرسلنا من قبلك رسلا Allah ce haƙiƙa mun aiko da manzanni kafin aiko da kai ila qaumihim zuwa ga mutanansu faja'uhum bil bayyinat wayannan manzanni sun zo wa mutanansu da hujjoji bayyananu da ke nuna cewa su annabawan Allah ne fantaqamna min alladhina ajramu amma Allah ce sai da muka kama wayanda suka yi laifi da ukuba ana muka azabtar da su kenan fantaqamnahum bil azab muka kama su da azaba saboda sun kafircewa wa'annan manzanni da muka aiko wa kana haqqan alaina nasarul mu'minin Allah ya ce ya zama wajibi tilas ne gare mu mu muka tilasta maka mu shi Allah abu bai zama dole gare shi kai mutum baka cewa dole sai Allah ya kaza amma shi yana iya wajabta ma kansa abu inda shi ke da ikon kansa to shine sai Allah ce mun wajabta ma kanmu mu'mine za mu ba su nasara akan al'amarin addini wannan shine suna ta Allah malamai suka ce wannan aya ishara ce zuwa ga manzo cewa wannan addini da kake kai biye da ku kan ganku da rauni sai mun ɗaukaka ku ku dai ya hankuri yanzu Allah ga shi wa addininsa shi ake nunawa a duniya to yadda Allah ya dora ma kansa lalurar taimaka ma addini da ba addini kariya tun wancan lokaci to har yau ma haka in kun taru don ku yi ma addinin Allah hidima Allah ya yi ma kansa alƙawarin sai ya taimaka mu Allah ka taimaka mu mu ma addinin ka hidima Allah ya ce Allahu alladhi yursilu riyaha Allah maɗaukin sarki shi ne wanda yake aiko da iska, nan iska mabambanta kenan wanda yake ɗauki, an kai an kaji ana mana riya iska wanda yake ɗauki da ni'ima kenan. To iskan da yake ɗauke da ni'ima Allah shi ne wanda yake aiko da shi. Idan ya aiko da wannan iska ga aikin da take yi, fatufiru sahaban, wannan iska sai ta rinka tura giragizai tana shimfiɗa su, manyan giragizai masu nauyi ɗauke da ruwa. sai iskar ta rinka tunkuɗa su zuwa inda Allah yake so fa yabsutuhu fi samai sai iskan ya shimfida wayannan giragizai sama da izinin Allah kadan kadan sai giragizai sun game sama ga su manya manya dauke da ruwa amma ba su faduwa saboda Allah ya ce su tsaya kuma sun yi ma Allah biya sun tsaya fi sama'i kaifa yasha sai su shimfida su shi Allah kenan ya sa iska ta shimfida giragizan da umarninsa kenan Allah ne yake bada umarni hakan ya kasance kaifa yasha yadda duk yake so wa yaj'aluhu kisafan sannan Allah madaukin sarki ya sanya wannan iskan ya kasance yanki yanki binda yake ce ma kisafan bi ma'ana qid'a ya zama yanka yanka sai giragizan mai sauran rabo a sama fataral wadaqa yakhruju min khilali sai kaga ruwan sama wada shine almatar sai ga ruwan sama yana fitowa daga cikin girgishi yana zubowa fa idza asaba bihi man yasha min ibadihi in Allah ya samar da wannan ruwa ga wanda yake so daga cikin bayansa idza hum yastafshirun sai ga suna majunan su bishara sai a wani fa an hayi ruwa lafiya ne shuka ta yi kyau noma ya samu haka duk manoma duk manoma mun san wannan eh ana ruwa wani dadi kake shi duk wanda kaga ana ruwa bai tada kai ne sama ba bai da shuka gona ne eh amma manomi ana ruwa har murmushi yake ce ai lahiya ne bane a ce ka shuka yau gobe an biyo da ruwa eh kowa ya san dadin wannan ni'ima wa in kanu min qabli an yunazzala alaihim duk da yake sun kasance mana wa in kanu mana wa karkanu kenan hakika sun kasance min qabli an yunzala alaihim min qablihi kafin a sauka musu da ruwan sama kafin saukar shi la mublisi sun kasance suna masu yanke kauna mana in an dade ba ayi ruwa ba manoma sai sun ko bage sun shiga damuwa al'amarin nan sai a hankali shekara bana kaza amma bayan sun yanke kauna kuma Allah ya ce sai ka ga ruwa ya zo kuma suna ta murna kamar wancan abin bai faru ba wanzur ila athari rahmatillah Allah ce ka dai duba ka gani zuwa ga gurabo na rahmar Allah gurabo na rahmar Allah shine wuraren da ruwan sama ya sabka ka duba ka gani shine fanzur ila athari rahmatillah ka duba ka gani inda alamomin ruwan sama ya sabka shine rahmar Allah wanda ya saukar da ita zuwa ga bayansa kaifa yuhil arda ba'da mautiha yarda Allah zai rayar da ƙasa bayan ta mutu gari ya bushe ƙasa ta bushe Allah ce in an yi ruwa ka kalli inda ruwan ya safka sai kaga ƙasa ta rayu ta yi tsiro to Allah ce inna zalika la muhyil mauta wanda yayi haka to shi zai raya wanda ya mutu wa huwa ala kulli shay'in qadir ai shi ne iko ne akan komai kullum Allah yana buga mana misali kiyama ga yadda take cikin sauki kafin ai tashi kiyama masu hankali duk sun gane kiyama yadda take ba abu ne mai wahala ba yadda ka san dajin da kuke noma zai bushe in an so ya rayu hadari ɗaya biyu za a yi sai ka ga ya rayu duk wata shuka da aka kasa ta hito kuma baka sai da an kai to yadda ka ga baka sai an yi haka ba haka marar da Allah ya so ya tashe ku haka za a yi sai a tashe ku saboda shi yana da ikon yin komai na'am Mm. Mm. Eh ɗabi'a ce ta ɗan adam abin da yake cewa manoma in ba a yi ruwa ba kamar can gida sai su ci cewa gashi Allah ya kira har yanzu wannan ɗabi'a ne na ɗan adam ya danganta da niyyar da mutum ya yi in mutum ya yi niyya ne don ba da labari babu laihi amma in ya yi haka ne don izgilanci ga al'amarin Allah wannan kuma gwargwaron niyyar shi ne Allah zai kama shi kuma ba da labarin ba a yi ruwa ba ba laihi ba ne sai dai zamanto ka faɗi wannan ne don gazawarka da girmama Allah ba don faɗin magana ta rashin kunya ga Allah ba wala in arsalna rihan Allah ya ce idan muka aiko da iska nan iska mai sanyi ake nufi ko iska wadda kaga nan ba a ce riyah ba sai an ce riyah saboda iska ne na azaba in muka aiko musu da iska na azaba fara'auhu musfarran sai biyo kan shuka su suka ga shuka su ta koma masara kamar alamu na bushewa suka ga wannan iskan ta kona musu wannan shukar tasu da zallo min ba'adihi yakfuruna sai su kafu a wannan lokaci bayan wannan iskan sai su koma suna kafurcewa Allah game da ni'imar da ya yi musu kafin wannan abun ya same su abinda ake so a ma ishara Allah zai baka alheri so ɗari ba wanda ya sani in ya jarabe ka so guda in ba sa ba sai kowa ya sani za ka yi command su ashirin su talatin ba a taba samun matsala ba amma inda za ka yi command mota guda ta makale in ba sa da mutu ya ce wani muna bukata ka shi kai kai baka san kai baka da mato sai baka ga musibar da ta same ni ba baka ga musibar da ta same ni ba ni da ni yau command mota tana can ta fadi ko ta yi kaza ta yi kaza sai ya fito ce abinda ayanan take mana bishara shine Allah yana iya jarabe ka amma kullum in ka fada jarabawa Allah kafin ka butulce ka dubi to ni'ima nawa an kai ma kafin ai ma wannan jarabawa in har za ka iya tuna ni'imar da an kai ma shi zai taimaka ma ka iya cijewa ka haɗe har ya zama wannan musiba ta gushe saboda ba abin da yake zama kullum na ma'al usri yusra kun gane ko duk yadda kaga ka shiga kunci sauki yana zuwa duk yadda kaga ka shiga kunci sauki yana zuwa kenan in Allah ya jarabe ka da halin kunci ne ka shiga ya hakuri Allah yake cewa wala in arsalna rihan in muka aiko musu da iska wanda yake yana da zahi ko yana da sanyi wanda ke halakar da shuka fara'ahu musfarran sai suka ga wannan shukan nasu ya canza ya koma alamun bushewa la zallu min ba'dihi yakfurun sai su kasance bayan ganin wannan ko bayan wannan ni'ima da Allah ya musu suka ga wannan abin ya canza sai su rinka kafircewa Allah game da ni'imar da ya musu saboda haka fa innaka la tusma'ul mauta kai manzo baka iya ka fahimtar da wanda ya riga ya mutu abin da aka nuni anan mutumin da yake kawo matacce baka iya ka kwatanta mu yanzu mutum ya mutu ne sai ka zo ka ce mai wai wani wayan da kake kwance in an yi ruwa cikewa za kai rana ta zo kona ka zakai ka koma can haka na Allah wannan magana ina zata ya hau mutu ne wai waka ka kwatanta mishi tashi da nan mana ka a cutar da shi ai ko cutar da shi za a yi hakan dai za a cutar da shi to Allah ya ce mutumin da yake kawon matacce ne bai da kai mawa azik mutunta mai bai da gane wala tusmi'u summa du'a haka ma wanda yake kurma ne baka iya jiyar da shi kira idan wallau mudbirin in suka juya suna juya baya suka tayi ma'ana wanda suka juya ma gaskiya da zaka yi musu wa'azi ba sa karbawa ba sa ganewa ba zai su yi aiki da shi ina na siffanta halinsu da halin matacce inda matacce magana ba ta amfanar da shi ta haka ma wanda ya maganar Allah maganar ka duk kwatamcinka ba ya amfani da shi haka kurma a ɗabi'a kowa ya san in kurma ya juya sai dai ka jefa mai wani abu ko ka je ka kwallace shi amma kana cewa kai kurma kurma zo ha ina ya ji ka ne don haka wanda ya ƙi jin maganar Allah duk da kake mai wa'azi kana kwatanta mai Allah kamar ya kawo kurma ne ga kunnen suna ji amma ba ji na amfani ba ba shi masa amfani kuma an tabi hadil umri an dalalatihi sa'annan ba za ka iya shiryar da wanda suke sun makance daga batarsu ba ina an siffanta su da kuma halin makam ku kallana kana kwance sai kawai kake hulga sai ga gara mai can makaho ya tinkari wannan rami sai ka rinka ce mai a i gabas ko iyamma ko kuma akwai rami nan ma kenan in ka tahi gaba da ka taba ta yi kwana haji ko wai makaho kake ma kwatamce ka shi fada rami don ka ce mai in ya kara gaba to shi gabas da ya taba yin gabas kaɗan to ta daman shi nan zai bi kai baka iya tashi me kace kenan ya fara rami kenan baka iya makaho kwatance to haka ma wanda zai ga gaskiya yake aiki da ita da dai da ka kwatanta mai azaban Allah sai ya fada ciki sai gane sai ka wazi ka ga da sanin ce kai aljanna ta mai rahoci kai da kuma shi hadda Allah da gaske yake yi kawai a kyale ka ne ya ka iya yi da shi to shi ne misali kuma an ta bihadil umri an dalalati ba ka iya shirye da makafi kenan an siffanta su da kamar wa'inda suka makamance ne a duniya in tusmiyau illa man yu'minu bi ayati ba wanda zaka jiyar sai wanda suka yi imani da ayoyin mu fahim muslimuna suna miƙa wuya game da al'amarin mana wanda za a yi ma wa'azi ya yi tasiri da shi shine ma wanda yake da imani mumini kana mai wa'azi sai ga wa'azi ya shige shi kuma ya aiki da abu bai masa nauyi Allahu alladhi khalaqakum min da'f ku dai mutane ku sani Allah shine wanda ya asalin halitta ku daga rauni ay min nutfatin da'ifa yayi ya halitta ku daga dubon mani mai rauni dubon mani da baka son ma ya tabi jikinka shi a asalin ka kai din adam ثم جعل من بعد ضعف قوة sannan ya sanya ƙarfi bayan rauni da aka haife ka kana cikin rauni kana nan kana rarrafe ka iya tafiya Allah na renon ka haka ya ƙarfi ka zama samari ka zama mai ji da kanka har kana ganin wa'isa ana nan Allah ce sun maja'ala min ba'di quwwatin da'fan sai Allah ya amshi ƙarfi ya mai maka da rauni bayan ƙarfi wa shayban da kuma farin gashi ana nan kai ta dabara ka kare komi ta daɗe dai gobe sunanka tsoho da ka shekara hamsin sittin ko ka ƙi sunanka baba sai ka yi tankiyo ka kare ka yi ma yarinya ma sai ce baba ya an kai wani za ga ya aske gemin ya aske gemin ya yi komai ya yi sudan duk ya gama amma da ya zo gurin ma sai ce haba baba da Allah ka bari mu shakata Allah shi an maganin mutum kai dai ba da yaro kake ba duk dabarar da za ka yi tsari ne na Allah kana samari Allah ce zai amshi samartaka ya kawo girma to abinda an magani in Allah baka girma ka karbi girman ka ka yadda kai baba ne ka yadda cewa jiya ba yau bace ka yadda da wani wata rana wani mutum ni dariya dai abin ya bani a shekarun shi da yanzu ya kai kusan shekara sittin. a gashinsa babu baƙi ko ɗagula an yi tsalliya mala an aske kai an aske gemi duk an goge yana cikin mota sai mota ta ɗahi da yashi ya rike ta wani yaro samari yana cikin tashin mota sai ya ajiye mota gemi sai ya fito ya ce baba ku shiga in tura mu dan iska da ka ce ma baba la ilaha illallah tebansu tebansu wai shi wai shi da ake ma baba kuma shi wannan da ya zo ce baba shiga in tura ma bai yi warin ɗansa na farko ba amma bai za a ce mai baba na ce to fa to bai za a ce ba ka gani ba yaro kake ba wani da ka kalle huskar shi ku tsaya ku ji inda Allah yake gwani ko ka yi farin gashi ko ba kai ba ko ka aske gemu ko ba ka aske ba ko kana da ƙaramin jiki ko baka da ƙaramin jiki da an kalle ka ana iya kwatanta shekarunka an san ba yaro kake ba to yadda aka kalle ka aka kwatanta ka ka karɓa alhamdulillah shikenan to mu ci gaba Allahu alladhi khalaqakum min da'f Allah shine ya halicce ku daga rauni ku dan adam thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa sai ya sanya rauni bayan ya sanya ƙarfi bayan rauni sun maja'ala min ba da ƙowacin ƙwafan kwashai ba sannan ya ƙara sanya rauni bayan kun yi ƙarfi ya amshi ƙarfin ya damu ku da rauni shine na shekaru masu yawa na tsuhuwa kenan kwashai ban da kuma farin gashi ya huluku ma ya sha Allah subhanahu wata'ala shine yake halittar abin da yake so ma'ana yuhawwilu shi yake canzawa daga wannan yanayi ka koma wannan yanayi wa huwa al-alimul qadir shi masani ne kuma mai ikon yin haka ne duk inda ka kai lokaci ne ya kai Allah da ya kai ka wannan yanayi ya san haka ya dace da kai a daidai wannan lokaci sanu yi ka karba alhamdulillah Allah subhanahu wataala yace wa yawma taqumu as-sa'atu ranar da alkiyama za ta tsaya yuqsimul mujrimuna masu laifi za su rantse da Allah cewa ma labithu ghayra sa'a ai su fa basu zauna a duniya ba face awa guda daya ko kuma basu zauna a cikin kabarin su ba face kwatankwacin awa guda daya duk daɗin da ka ji duniya da ka musu sai ka kawo baka taɓa yin shi ba ai abin da ya kamata ma ka tuna inda za ka gane misali otel ɗin da ka je je ka ci abinci yanzu abin da za ka iya faɗi kawai ka ce jiya na ci abinci mai daɗi amma ba ka iya tuna daɗin yaya yake daɗin bai dawo ma a baki bai dawo ma a zuciya ya riga ya wuce to kenan duniya aikin banza ce duk wani fankama da ka ji kana yi da mutuwa ta danne ka to ya zama tarihi ya wuce kenan Na haka mu nemi lahira in Allah ya ba mu lahira nan ne dacewa take Allah yake cewa kadhalika kanu yufakun kamar haka ne so kasance suna karetawa eh suna kirkira ƙarya suna jinginawa ga Allah bayan sun jima a duniya amma sai su ce ai su basu dade ba duk kwana nan suka duniya wani ma zai ce shi duniya na kawo mafarki ne ya biyo ta babu laifi an dai jiya ƙarya ne kake shi yasa Allah subhanahu wataala zai bari su yi wannan magana gaban duniya dan a ƙaryata su su san ƙarya na suke yi su kuma iya tuno lalle sun yi wannan abin na akwai rekod sai an kunna ma ga kanan kana kaza kana kaza kana kaza kenan ƙarya kake ka zama duniya wa qala alladhina utul ilma wal iman Allah ya ce wa inda Allah subhanahu wataala ya ba su ilimi da kuma imani ma'ana wanda Allah ya karrama da ilimi da imani sune mala'iku da kuma mutanen kirki qad labithtum fi kitabillah ai kun zauna a cikin kabari ko kuma kun yi rayuwa a cikin duniya fi kitabillah ai gwargwadon abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara mu ko kuma fi kitabillah ai bi kitabillah bi kitabillah ma'ana a cikin abinda Allah ya rubuta wanda za su nusa wannan magana su ne mala'iku su ci fa a ku tsaya da kuka ce ba ku daɗe duniya ba kun zauna duniya kun daɗe ku zo ga littafinka kai wani buɗe kai ma wani ga littafinka sai ka ji mutum yana mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha Allah ce wa wajadu ma amilu hadira sai ka ga mutum ya da hannu ga kai yana cawon ga littafi duk dan abin da an kai sai a rubuta gashi lalle ni na wallahi ni na wallahi ni na Allah ka nuna mu an kiyama mu ga wannan hoto da an zo duk ai da musu an ka dauka ustazu to gani a ganin kuna ga wa'azi ko wallahi Allah na gani Allah bai ba ka ga kokarin mu ko wanga wani na sai ce ai gashi nan zaune ce Allah to a kira min wani wani zo ka gani ranar da muka yi wa'azin nan Allah wanga ya isa a ruhi sauran ai muna aiki da wanga mu nemi alfarma sai Allah ce to shikenan ko sai daga ci abin da yake ce to akwai alqur'ani darasin yau in Allah ya so shi kada ya ishe mu dan an zo sai a ce to darasin rana kaza a buɗa shi da an buɗa sai mu ce Allah ka auce nan alqur'ani mun yi ma hidima tsaida a tsaida nan sauran abu ne ai gaba da Allah ce su qur'ani yana da alfarma gurin Allah jama'a daga cikin abin da ke ceto wanda manzo Allah ya faɗa ce akwai alqur'ani in aka zo ma'abuta alqur'ani sai Allah ce wa'annan Allah na wani to ya kake so a yi da su a wuce da su Allah ka samu na ciki amin da haka duk abin da za ka yi ka sa ƙur'ani ya zama abokin harakarka abokin sha'aninka alƙur'ani majalisin zamanka wurin ƙur'ani abin karantawa ka alƙur'ani abokan harakarka masu harkar alƙur'ani in ka riƙe alƙur'ani ka riƙe sirrin lahira ka riƙe arzikin duniya cikin kabari daga cikin abin da aka bayyana zai haska kabari akwai mu'amalanka da alƙur'ani malafi su ce to kun gani muna roƙon Allah ya sa mu zama cikin wanda za mu yi ceto fa hada yawmul ba'th Allah ya ce da su to yau fa shine ranan tashi gashi ya tabbata walakinnakum kuntum la ta'lamun sai dai ku kun kasance ba kwa sanin haka ma'ana la ta'lamun ai la tusaddiquna ku dai ba kwa gazgata wannan yini to yinin gashi ya tabbata fa yawma idhil la yanfa'u alladhina zalamu ma'dhiratuhum ranan nan kahirai duk uzurin da za su kawo Allah bai karba bai da amfani walahum yusta'tabuna kuma za ba za a bar su su tuba ba ba za a bar su su tuba ba duk aikin da za su yi dan su tuba ba a barin su walaqad darabna lin-nas fi hadha al-qur'ani min kulli mathal Allah ce mun buga wa mutane misali a cikin wannan alqur'ani kowane irin misali duk misalin da zamu buga wa mutane mu kwatanta musu don su gane su yi imani Allah ce babu wanda ba mu yi ba wala in ji'tahum bi ayatin inda zaka zo musu da wata alama aya da take nuna gaskiya al'amarinka abinda ka zo da shi la yaqul la yaqulanna alladhina kafaru da wa'annan su kafirce za su rinka cewa in antum illa mubtiluna ko dai ba komai bane sai dai mabarata ne mana ku dai makareta ne mubtayun bi ma'ana kadibun ana ku masu wa'azi duk abin da ku kwatanta ma wanda ba sai da za su kai ku tabbatar su waje ya gano eh su ma dai ba da ma ta ba samu ba haka na su wallahi in ka bi ta su komai ba kai ai rayuwa ma ba ka morewa awo da yi ya zo wata rana ka tuna sai inda ka sani da ka gyara kazalika yatqaw Allahu ala qulubil ladina la ya'lamun Allah ya ce kamar haka ne dai Allah madaukin sarki yake sanya rufi akan zukatan mutanen da ba sa gazgata abin da Allah ya umarni da shi ma'ana wanda suke karanta alqur'ani fasbir saboda kai mai da'awa da manzo ake da duk wanda ya bi tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda ake baka umarni fasbir kai hakuri har ka dawa sai an yi hakuri inna wa'ada Allah haqqo alqawlan Allah gaskiya ne ma'ana na ɗaukaka addininsa na ba da nasara akan mutanen kirki wannan alkawari gaskiya ne daga gurin Allah wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun kenan kadar wa'inda ba sa gazgatawa game da lamarin lahira su raunanar da kai ka su raunanar da kai kun fahimta wasa kana wa'azi wasu na bi suna cin ƙafanka kakka gaji ka ce ka nima lamarin nan bari in watsa in bari in tare ka kakka bari kasu raunanar da kai kakka bari su zamar da kai ka daina aikin da kake yi na alkhairi Allah madaukin sarki ya samu dace abin da muka yi daidai Allah ya ba mu ladan shi wannan suratu rum kenan lokacin da ya rage mana bai da yawa muna da bayanai da zamu gabatar kuma mun zo ƙarshen wannan sura inda Allah ya so ya yadda za mu tsaya akan suratul luqman sai karo na gaba Allah ya taimaka mana kafin nan akwai tambaya da wani ya gabatar a jiya tambayar da ya yi na farko yake baya yake tambaya akan bayani akan zonna ya cikin alkur'ani wani lokaci yana zuwa da ma'anar tabbatarwa wani lokaci kuma da ma'anar tsammani shine kawo misalai da sauransu ko ba haka bane to kenan lalle kamar yadda kai bayani imam al-qurtabi Allah madaukin sarki ya kara masa yadda yayi bayani akan wannan da kuma bayanan da malaman lugha suka yi akan kalmar zanna to abinda zan kara ma zanna tana zuwa da ma'anoni da dama bari kawo ma'ana shidda daga cikin ma'anar zanna tana zuwa da ma'anar yaƙini shine tabbas kamar yadda ka faɗa lace ladina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wayanda suke da tabbas za su haɗu da ubangijin su nan kaga zanna ta zo bi ma'ana al-yaqin shine ma'anar tabbas tana zuwa bi ma'anar shak shak kun gane ko Allah ce wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnuna يظنون أي يشكون سنة شكا من ظن هذا معنى الشك سنة نأكو ظن تنازوا دا دا معنى أبنغا اعتقاد خاطئ كقدر تأبو وانده يكبا دي دي با دا الله يكبا دا لاباري يكتشوا فما ظنكم برب العالمين kama zannukun birabbil alamin ma'ana anan menene tsammanin ku game da Allah ubangiji na mutanen duniya amma ne anan bai ma'ana i'tiqadukum menene i'tiqadin amma ba na kware ba i'tiqadun khati kamar yadda zanna tana zuwa ta bada man at-tawahhum ko kuma al-waham wa anna zananna allan taqula al-insu wal jinnu ko ala allahi zananna anan ina za a ba da ma'ana a tawahum kamar yadda to wallahu alam ne ma'anoni na zanna yana da yawa amma dai mun takaita akan wannan wanda daga cikin bayananka tana iya yiwa to yaya ake a gane zanna ta zo da ma'ana kaza ne wannan ya danganta da siga na jumla jumla ta larabci take fassara wannan kowane yare yana da wannan a wani misali mutum ya zo ya ce da kai wane ina babarka ana lahiya ko? masha Allah ka gaida ko kuma an ce wane ɗan uwanka ka taimaka mini da kaza yanzu kalmar da ka ce ɗan uwar shi ka ga ma'anar kana haɗa shi da babarsa ne amma yanzu da za ka zo ka ce mutum babar shi kai dan babar ka in kana min wannan abin zan yi maka za zan yi maka za nan dan babar mutum wani ma'ana yake wasa kaga dan babar ka kai dan babar ka ka taimaka min da abin nan ko kuma dan babar ka sai na yi maka za na yi maka duk ba kalma guda bace kauka zo ka ce da mutum ina kwana da Allah me yake ne da ina kwana eh gaisuwa ko amma akwai lokacin da zai zama izgilanci wani sai kace mai ina kwana sai ya ce bamu kwana ba ko bamu ganshi ba ko ba haka bane eh dan haka a larabci abin yana zuwa ne da yadda sigin ya kasance sai tambaya na biyu bayani kuma akan kalmar asa asa a cikin alkur'ani imam al-qurtubi yake cewa tana zuwa da ma'anoni amma min Allah wajiba duk inda Allah ya amfani da kalmar asa a cikin alkurani tana ba da ma'anar wajib sai dai wuri guda sa rabbuhu in tallaqa kunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna nan ne kadai a sata zo ba ma'ana na, na tabbas ba ma'ana tana ba da ma'ana na, na wajibi Allah madaukin sarki ya samu dace sannan ana amfani da kalmar asa ta ba da ma'anar tarajji shine fata la Allah yuhdithu ba'da zalika amra gane ko sannan tana ba da ma'anar al-ishfaq al-ishfaq fi makruh abin da ake ma ishfaq tausayi in ka ga mutum ya shiga wani yanayi kana ya kwatanta mai da larabci kai amfani da kalmar asa sa'annan tana zuwa ta ba da ma'anar al'istifham inan ma'ana ne na la'alla ne nake kawo ko ma'ana ne na la'alla muna bayani ne dai akan asa asa tana zuwa ta ba da ma'anar tsammani tana zuwa ta ba da ma'anar wajibi kuma yadda yake a cikin alkur'ani mai girma to ina ganin ana dai takaita akan haka abin da muka faɗi dai Allah ba mu ladan shi sai wasiya ta gare mu jama'a karatu wanda muka gabatar da Allah ka a zo a aji ai ta maimaita karatun ai ta maimaita karatu gane ko ai ta maimaita karatu ka a zo gida ai ta zama kan mu ci da samu kanmu sai mun sauke alkur'ani a wanga da mun kai kai ta maimaita shi akwai lokaci muna ba ina a to shi kenan haka ne bari mu yanke sai mu cigaba da bayanin yau za a ruhin muhadara kuma mun yi bayani akan cewa idan Allah ya kai mu yau abinda ya shafi fancir din nan insha Allah gobe za za a fara shi kun gane ku akwai kokarin amma abin ba akwai shi bane amma inda muna da niyya muna da Allah Allah zai taimaka mana insha Allah mun yi magana da mai aiki na fancir za a canza mai wannan taswira da waje duka wajen za a gyara shi an yi jingada mai aiki da ya san sakanci mil shi da yaran shi kudin masu aiki gane ko to za mu ba shi abans a jima an samu jika 31 da dala 120 haka ne ko sai muka ce a ajiye su yanzu za mu karɓi fi sabilillahi na yin bincir din abinda an ka samu in Allah ya kai muna rai gobe ya zo zai fara aiki su za a ba shi avans wancan kuɗi wanda aka kai ma mai fincir tun ranar nan an kai mai su domin ce shi a duk abin da ake bukata a ɗauko in an yi aiki an ƙare abinda an ka bi mu ba shi sai mu ga yadda za mu mu biya shi kun gane ko kuma ya aminta da haka na haka mu daure mu ma Allah Allah zai yi muna insha Allah kenan yanzu wanda za su zagaya sai su zagaya abinda aka samu sai an mutane bayani kenan jama'a nasiha ta gare mu a dage da yawan maraja'a na alƙur'ani ko ka samu abokin muraja'a ko da so ɗaya ne a sati kuna yi kuna yi ka a zo a ajiye ai ta maimaitawa musamman dai wuraren da muka karanta wannan zai taimaka ma mutum sosai Allah madaukakin sarki ya taimaka mana sannan akwai bayani da muke son gabatar in yayi muna son kafin Ramadan mu gabatar da muhadara ko na kwana biyu uku abin da ya sawaka kamar yadda muka yi bara kun san bara mun gabatar da matsaloli na janaza guda 120 ko karatu ne ya yi tasiri kwarai inda har yanzu ana yawo da karatu na ana amfanuwa da shi to wannan makaron za mu diba yiwon sai dai ba za mu ɗauki kwanaki masu yawa ba kwanaki biyu ko uku akwai malaman da za su zo su gabatar muna da muhadara kama shek malam tanimu allah saka masa da alkhairi kuma za a nemo wanda za su taimaka muna samu gabatar da muhadara in lokacin ya za mu sanar da mutane sai a zo a gabatar da ita abin da muke so da za a yi karatu in dai mutum na da dama ya halartu saboda za a samu ƙaruwa sosai Allah maɗaukin sarki ya taimaka mana to ina ganin akwai wanda yake da wani iktirahi wanda yake da wani magana ko wani shawara inda yanzu za a yi addu'a za a yi muna addu'a da musamman insha Allah Mm. Ban ji ba? Mm. Kana iya taya ka ciwo abinci, amma dai abinda Allah ya hana a ci in sun kawo shi takkaci. Kana iya taya ka shayo ji ciwo shinkafa. Ko ba haka ba ne? Ma'amalan mu da su ba a hana ba. Abin da ya shafi addini dai nan ne ba ka shiga. ko matar shi ta aihu ya ce ma matar shi ta aihu kana iya tahiya ko zo ka gano ɗan kai ma ɗan addu'a Allah ya sa ya zama musulmi kun gane misali ko duk ba laifi ba ne ko ya ce ya shirya to yau ya gayyace ka gidan shi kawai da nan ka wanke hannunka ka zo ka ci abincinka babu laifi matar shi ta ma to ku ci sai dai an ce yau kirsimes ne ranar kiriciyan in yi to ya kai ma sai ka ce a mu addinin mu ya hana ainihin na zauna da makwabci kirista ne muna mu'amala mai kyau da shi ranar bikin kirecin da ya yi aka haɗa komi da komi aka kawo gidana na ce na minana suka ce ai yau ranar bikin suna ranar sallar suna ya ce oh na gode amma ai addinin mu ya hana saboda haka kai hankuri ka sai da wanga ai an kawo wani wanda ba na addinin ka baka kawo min ya kalle ni ce addinin mu na ya hana ba mu karɓa ce kasa in ka kawo muna ci amma in na addinin ku ne ba mu ci shi ke ne karɓi kayan shi in mun samu matsala nan ya rage na shi ni addini na na nake kallo ko ba kama ne ai ba zan kawo mana misali in ka rike addini sai Allah ya kama mafita ana ba mu labarin wani da suka tafi a America wurin da kuɗi da aka zo ɗaukar su aiki ƴan uwa ne ko an ka ɗauka aiki an ka ce kowa shi wani sharaɗin shi da an kawo gare ya ce shi yana da sharɗi an ce miya sharɗin ka ya ce shi musulmi ne zai aiki amma lokacin sallah biyar in ya yi duk abun da aka yi a tsaida mai shi sallah in ba a yarda ba a kyale shi aka ce an yarda a rubuta an ka rubuta banda shi ya ce a shi banda shi bai da wani sharɗi da lokacin sallah ya yi sai a ce wane wane in ya ce ran sai a ce zo bar wannan aiki tau ya kai addinin ka sai shi sallah shi dawo shi gaba da aikin shi da lokaci yayi ko ya mance za a kira shi sai sauran suka ce ai zuma musulmi ne mai kamfani ya ce to ina ya sani shi ya ce in kun ga dama ku yi sallah in kun ga dama ku bari wanga an musulmi wanga to ba ku ji wanda Allah yake sakawa to lokacin da aka yi kwantara din ta kare ashe wai shi sanda yake sallar da can sama akwai masu kallo ne su ku ba abin da gaba su sha'awa yana sallah suna kallon shi kwana ɗaya bai yi ba kwana biyu bai ba sai suka sauko suka sami mai kamfani akwai wani da muka duka wannan mun bar ganin shi shina yana sai ce a aiki na sun kai kwantara kuma sun kare sai suka ce to a nemo musu shi suna da wata kwantara da za su bashi da aka nemo suka ce su kwantara da za su bashi shi faɗi nawa za su biya shi duka wannan da shi kare lokaci shi zo shi duka shi ta shi gani shi kenan kenan akan addininka kakka ji kunya kuma kakka yi kawaici ma'amalar duniya kuma sai a yi Allah ya samu dace to
sallah babbar tabbar ina nama zai kuka ce ya idan shi ya san nama da kuka eh wanda muka tada shi ba wanda na wani karatu lalle mun har ma matar shi an ga zo an ce kai mu addinin mu na wanga naga ba mu ba ku nama abin nan dukan sai a in ce musu duk abin da suke so a ba su amma da lamarin ya sahi addini sai in ce mata ce to kin ga kaza ba mu ba ki shi addinin mu ya hana kaza addinin mu ya hana amma kaza da kaza addinin mu bai hana ba shikenan haka kan wai wasa da addinin mu mun rike addinin mu shine addarajar mu ba ka da darajar ta wuce addinin ka kuma ayin kana da mu'amala ta kware hakkire cin suna son mu'amala da kai dan na'am ba laihi bane in kai niyya ka bashi addinin mu bai hana a basu ba laihi bane in bai karɓa ba kuma sai ka canya abinka in ka hito kana ba shi duk wani kana iya ka ba su eh insha Allah to ɗan uwa masu girma na
Idan ya hamu suna, mm idan ka je ganin nan, mm to addu'ar da za ka yi faɗa, a cikin sai ne za ka yi koko a bayyane.
eh ita addu'a sai ka kai a sirrance abin da ake ce ma sirrantawa shine an dai ga kana magana ba a san me kake faɗi ba sai ka yi mai ka toha mishi ce mai to Allah shiraya na ga ɗan Allah ba shi lahiya shi ko ka ɗauke shi kai addu'a Allah ka sa wanga ya zama musulmi Allah sa ya ma musulunci hidima shi da iyayen shi duk Allah ka shirye da su kai mashi addu'a ka ba shi kanshi in ma kana da wani kyauta da za ka yi mai kai masa kyauta dini mu duk bai hana wannan ba insha Allah yana tambaya ce to ana yi ma'ahar kitabi ta'aziyya eh ana mai ta'aziyya amma ci ma aka sannunka ba ka ce Allah ya ji kanshi Allah shi mai rahama wannan ganganci ne a'a kun gane ko sannunka ya hankuri kaji ya isa ya isa ni yace ba kai mai addu'a ba sai ka ce ai kai ba musulmi bane shi ke ya isa Hmm? Hmm. Kaiya. Eh, na gane ne. Eh, na gane ne. Allah da sauke Allah. Allah sauke. To, yanzu duk sun- shi don- daga ƙarshe namiji ya musulunta ko? to Allah Allah ya mai Allah ya musu arziki duka wallahi shi kuma sai shi roki Allah ya bashi wadda ta hita eh tabi'a ce ta mutum da Allah ya sa mu dace ta na aka samu jika nawa dari da Okay, jika ɗari da dala yawwa jaka ɗari da dala tamanin da biyar ko jama'a Allah ya ba ku aljanna wallahi ina jin a raina in Allah ya so ya yarda Allah zai ba mu aljanna Allah ya ba mu aljanna da dala ɗari ko wallahi ni ban ma san a wanga ku rike su ina a wa'incan eh, kuɗin da aka samu ba in rana suna gare ka ko Eh, to gobe sai a ba mai aikin abas in gane ko in an ba shi abas shi aiki in ya kare in Allah ya so mu mu za mu biya shi ni na ce mabafancin ni wanga ka ta fara aiki na tare shi za mu biya kuma Allah zai bari mu biya insha Allah yanzu za mu yi tawassuli da wannan kuɗin mu gaya ma Allah bukatunmu da wanda yake da halin basuwa da wanda bai samu damar ya basuwa ba duk za mu shiga cikin wannan addu'a Allah maɗaukin sarki ya saka mu kowa da alheri Allah ya yalwanta mana a cikin dukiyarmu kuma wannan manufa ta mu ta alheri Allah ya tabbatar da ita Allah ya tabbatar da wannan manufa Allah maɗaukin sarki muna tawassuli da wannan aiki na alheri da muka yi ma ka yaye ma kowa damuwa daga cikinmu ka biya ma kowa bukatunsa na alkhairi ka yassare ma kowa a cikin al'amarinsa Allah ka arzata mu ta hanyar da ba mu yi tsammani ba Allah ka arzata mu ta hanyar da ba mu yi tsammani ba Allah ka sanya farin ciki a cikin rayuwarmu ba mu zaman lafiya ƙasanmu da sauran ƙasashen musulmi Allah ka zama da su lafiya Allah ka kare mu ka gyara halayenmu shugabanninmu Allah maɗaukin sarki ka tsare mu na su Allah ka gyara mana halayensu Allah ka ba su iko sauke nauyin da yake a kansu Allah maɗaukin sarki wanda yake nufansu da sharri Allah maɗaukin sarki kamar da shirin shi akan shi Allah muna kan kuka a gare ka jami'an tsaronmu muna gida muna kwana suna daji suna sanshani Allah ka fi mu sanin halin da suke ciki Allah ka kare mu su Allah ka kabari a cuce su ka kabari a zalunce su Allah ka kabari a ce nasara a kansu Allah ka kare mu su Allah ka ba su ɗaukaka a kan muƙiyansu ya Allah muna roƙonka na kirkin ciki Allah ka ƙara gyara halayensu lalatattun ciki masu shiriwa Allah ka shirye da su wanda ba sa shiriwa Allah kai ka sa abin da ya dace da su Allah kai musu ya Allah wanda yake nufin ya zalunce mu Allah ka kabar ya zalunce mu Allah wanda yake kulla mana makirci ka kabar makircin shi ya aiki akan mu ya Allah duk wanda yake da niyya ya yaudare mu Allah ka kabar ya yaudare mu ya Allah waɗanda suke aiki tukuru don cin nasararmu da ƙasanmu da zaman lahiyarmu Allah ka taimake su wayanda suke aiki don cutar da mu da cutar da ƙasanmu Allah ka kawo su nasara a kanmu Allah ka biya mana bukatun na alkhairi zuriyarmu Allah muna roƙon ka sanya musu albarka Allah ka sanya musu albarka mahaifanmu da suke rayu Allah kai musu cikawa da imani wayanda kai ma cikawa kafin mu Allah ka yafi musu kurakuransu Allah ka ba su aljanna Allah ka sa Qur'ani ya zamo inuwa a gare mu ranar tashi alkiyama Allah ka sa Qur'ani ya zamo ceto abinda zai cece mu a ranar tashi alkiyama Allah ka sa mu samu rahama ta alqur'ani Allah ka albarkace mu da yin aiki da abin da yake cikin alqur'ani ya Allah ka albarkace mu da aiki da abin da yake cikin alqur'ani Allah ka arzata mu da ni'ima da ka saukar da ita sanadiyar saukar alqur'ani mai girma Allah ka taimake mu ka ba mu karfin gwiwa wajen yi mu addinin ka hidima ya Allah Allah ka taimaka muna ga malam zai kara mana addu'a Allah ya saka masa da alkhairi. Eh, to, a ƙara mana, ba ta yawa.
صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم muna ƙara godiya a gare ka ya Allah bisa wannan ni'ima da baiwa da ka mana malam da ya karanta mana waɗannan surori a jere a cikin wannan daura wanda aka ɗauko tun daga suratul baqara gashi Allah ya taimake mu an kawo suratul rum ƙarshen ta wacce ita ce sura ta talatin cikin surori 114 muna ƙara godiya ga Allah da kuma malam bisa wannan aiki da sauran ɗalibai gabaki ɗaya muna roƙon Allah ya sanya mu wannan karatu albarka Allah ya sanya mu wannan karatu albarka malam Allah ya ƙara mishi albarka a cikin rayuwarsa ya ƙara mishi albarka cikin zuri'ansa gabaki ɗaya ya ƙara mu iliminsa albarka Allah ka amfanar da mu da abin da malam ya karantar da mu Allah ka ba mu ikon aiki da shi ya Allah ya Allah muna roƙo a gare ka duk abin da muke jin tsoro Allah ka kawar da wannan tsoron a gare mu ya Allah ya Allah duk abin da za mu aikata ka kama mu da laifi Allah kar ka bar mu mu aikata ya Allah mun aikata kuma Allah ka gafarta mana Allahumma anta amartana bi du'aika ووعدتنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا اللهم كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم أكفنا شر خلقك وشر كلامهم واحفظنا من جيبتهم ونميمتهم يا رب من أراد بنا شرا فرد كيده في نهره واشكله في نفسه يا رب أبعد عنا أصحاب القلوب السوداء والحاسدين واحفظنا من كل مكروه وسوء اللهم لا ترفع عنا غطاء سترتك ولا تبتلنا فيما لا نستطيع عليه صبرا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل دعاء قبول واستجابة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين